إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na Rajab hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira shekara yana ga haka ne hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai tabbas haka ne sai wanda ya dace da biyu ga watan da watan farko dubu biyu da ishirin da shidda ganin kahin in zo tun ina hanya kun bayan na zo akwai tambayoyi da ake ciki a yau na masa'alar da aka yi magana a asambile ta hutun juma'a ɗan uwa da harko dai lalle iya da kyau mutum tambaya akan abin da sani da harko dai ya kamata mu san da matsayin ita jama'ar ko majalisar shura ta csr ba majalisa ba ce mai dokoki ba ta doka shawara take bada tana iya ba gwamnati shawara ya aiki da ta koya turi kakwa doka irin waccan ce majalisa ta dubutoci a wannan masu ba da shawara ne yan uwa asali mai ya kawo wannan debakin ko wannan shawara abu ne sananne taro da aka yi wancan na ƙasa wanda aka ba da shawarwari game da matsayin al'ummar nijar wasu na ɗaukar na aka ce kawai refondation sabon tsari kurin an hudu wani wanda ba ka so shi kenan ba shi ba ne ba aka ce canji sabuwar tahiya ta ƙunshi komi a gaskiyar magana ɗan uwa masalar juma'a masala ce wadda ta shahi addini wani bangare wani bangare mu'amala ina magana da malamai wadda suke magana kan wannan masala ba tare da binciken masala ba bangare na biyu bangaren ma'aikata malami akwai abin da ka ce fikir waƙe kayan ka yi magana kan wata masala ka binciki a inda kake magana a lokacin da kake magana a kan meye kake magana yanwa mas'alar juma'a da aka kawo an yi maganar tun da ana maganar yanci ko sabon tahiya ko wasu na nan kasashen ko nan kasanmu nijar turawa suka wani mulkin mallaka sun ba da hutun subudu asali juma'a ce da samdisuwa subudu da marici don su shiryawa sallar su ta ranar laji wannan shine asalin magana da yanzu da aka kawo shawarar ba da juma'a a ranar hutu ba an yi ba ne ba a kan wai don girma don haramcin aikin irin da ke sauran addininsu har na yi wani iya maganar rishin aikin juma'a koyi ne da yahuda da nasaru shi mai wani magana sai ka tambaye shi din kowane ɗan adam musulmi ɗan nijar kowa an kawo ne iya da haƙƙin kwana biyu a cikin sati na kai aiki to wata rana ce za mu ɗauka kenan idan ba mu yi aiki ba ma ranar litinin ma dai haramu ne mu a musulunci babu ran da ba aiki kenan musulmi zai ta aiki sashi guda bai ranar hutu kaga mai wannan magana bai san me ake magana ba mai cewa ɗaukar juma'a hutu koyan koyan su ne bai san me ake magana ba kai an baka dama kenan tunda a musulunci lalle ba a haramta ba aiki a wata rana ko juma'a amma yanzu hutu gare ka a sati na kwana biyu wanne zai gyara ka baya baka lokacin zuwa ibada ka ranar juma shi ne kudin magana kuma wani wannan magana cewa da aka yi ba a kawo magana haramcin aiki ɗan wani musulmi kowa sai ne jamu na magabata annabi iya maganar salasalam ranar juma'a wanda ya je a sa alharko kamar ya ba da raƙumi ladan shi sa'a ta biyu kamar ya ba da saniya aka zo rago aka zo kaza har da kwaiku to da kun wannan wajen jamhur iya fara tun daga harkon sahiya tun da lokacin wannan hudu rana to a wanda zai ce aiki ba a tashi da rajuma ya kare daya a konan dama an baka dama ka yi ɗauki wannan fadala ba hana ka ba to shin shine adalci kai a hana ka a ba wancan wanda bai da jama'ar da za a yi magana ma a ƙasar shi a bashi kai a hana ka in wani maku misali ƙasar egypt masar kiristan da suke egypt sun kai 15 miliyan sun yi kashi sha biyu cikin ɗari na al'ummar masar amma ba su da ladi me yasa majorite musulmi ne kurin juma'a ce da su kaɗai a nan ba su kai wa 'yan kursa amma tura ta kawo kuma da 'ya'yan turawan ana ce an kowar horon shi amma ko 'ya'yanta suna nan 'ya'yan horon shi na riga yan uwa to kenan ka ga masar in har an jama'a ce miliyan goma sha biyu nake nake da can a masar ka tambaya suna da ladi ba aiki a masar ladi ana aiki a masar ana ci gaba ci gaba mu ci gaba saudiya kala mana kaf ka dauko nan ma iyakan mu Algeria Tunisia Maroc Libya suna aiki ladi ladi aiki suke ladi kun he kai dan kwallo horon shi ke na ta an taɓa ladi matsala an ci a aiki ladi he ga matsala ƴan uwa wannan mas'ala ce cewa haƙƙi ne ake ba musulmi su ma samu damar juma'a su shirya su je juma'a an tsaye ba ce a kai ba aiki haramu ne ka dawo ka ta yi aikin kaso ka kokan tunga ko ina maka amma a baka dama ka yi juma a nutse yadda aka ba su wancan dama shi ne kuma magana ɗan uwa wannan muna wani masala ce wanda su gwamnati zai ɗauke ta sai sai ya rakoma da sura batta tilasawa me kama in waka bar ladi asali ma abin suka yawa ma a ɗauki juma'a sudu a jere ina cikin suka shawara a doki juma'a zai shawara ta ma a doki juma'a subu nace me yasa na kawo huje nace idan ka dauki ma'aikatan Niger dan gaje sai gaje wata ma'aikata mutum sun kai 200 babu kirista ko daya amma ga cin Niger dubu da ya sami kirista daya ke menene an aka yi juma'a subu dole a ba ta da ma kirista da su ne bane da mun suna a da auren aikin gaba da su bi ni ko su ku dari kun yi aikin su je su sanda sai laji da dawo shi ne kuma kai bayani ni haka hodi kuma zaka anya asire masoji ya ce anya asire anya asire magana ta akwai ta kenan ba haka muka ce a ba musulmi dama su juma su qur'ani to amma wannan shawara ce aka bada an ba gwamnati wasu a nan wasu kama mun sa ka tsallake mai ka tsallakewa duk dai girmama wa'ancan na su ma akwai su he a ba ta tasu su za ka to ya ka tsallake su da aka yi lati kai ba ya ka tsallake su da aka yi juma'a da lati dan a ba su ne to ga shi ne ka fara laraba nace kun misali su masu yanci a duniya ko kasashen turai kaf wanda musulmi suke da 10% 10% 5% wata ƙasa aka ba musulmi dama su yi sallah he amu anan kuma baya ai a ce musulmi suna da yawan da suke zai bata da yawa nan kama wani a ce wani yanci ne ana sai yancin su a can an ba su yancin an ba a sami yana gini an ba musulmi yanci a can kuma suna da yawa mai yawan gaske ya da kirista da yawa na kuma magana ce ake ta adalci a wa musulmi adalci na ce ƙololuwa ana an ce min rijin ƙasa ce majoritar musulmi ko to duk duniya ku yi ba ta ba ta da ake musulunci musulmi suke da yawa ba a shara musulunci amma hutu suke alhamishi juma'a wasu su yi subudu la su yi juma'a subudu mu anan aka yi lahi kurin haka muke fata a yi juma'a subudu ma'aikata akwai sauran har yanzu akwai furanshi akwai yayanta in ma ba kuma kun yi kololuwa in adalci to ran juma'a ba ba mu da zuwa sallah a tashi ko kare goma ko tara kawo an yakin ko a tashi goma ko a huta a shirya sallar juma'a yan wawan suke suke yamsa da yamin babban birni wallahi da yawa tashi da aiki a ƙarhe daya ko sha biyu kayan ka je ka ɗauko yara ka je ka gida sai ka sani juma'a hanya ba ka da nutsuwa babu nutsuwa kun da juma'a yadda ake wasu ma ba sa juma'a wasu nutsuwa da kun ji magana wannan shawara ce aka bada gwamnati zai zamana da ma'aikatan shi don tattauna da ma'aikata a ga menene za a yi eh wacce za a ɗauka babu dole a cikin shawara ce amma muna fatar a yi adalci a ba musulmi daman juma'a a nutse Allah taimake mu sai akwai ɗan uwa ina niyame irin masu shurarenmu masu yin karatu haka alama sun kiraye ni cewa sun ji ina wata magana a nan sun tattauna kanta masa'alar yaro ya shiga sahu a janye shi sun tattauna su uwa malamai cewa wannan magana ta saba ma fatawa ta bimba ta usaimin usaimin da bimba sun yi fatawar cewa bai halitta a janye yaro an ɗauke mai hana kwaɗan zawa sahu mai sa banyan suka makara sai in ba su hujja na ce ina cikin bulaguro babu da tahi a waje na gaskiyar magana amma in na zo ku shurara zan ba ku madogara ta uwa aka ce ahalus sunna muna rayuwa ne akan jigo maganarmu Allah ya ce annabi ya ce duk girman malami na iya magana kamar da imam malik ke cewa babu nun zai magana a doka gaba daya wata za a doka wata za a maida kuma sun karantar da mu cewa abinda suke su ma ba annabawa ba ne ba wa'ayi ake musu ba sun haɗi sun karantar da bayan mabaya duk inda muka yi magana ta saba da sunna ko sunna ta zo a ajiye ta mu a yi magana da sunna haka su karantar da mu na wannan magana asali wannan littafin da yake hannuna gashi mai suna musu a salatu sahiya kamar littafi aka na musamman me masu a kamar encyclopedia a yi duk abin da ke da alaƙa da sallah kuma da ya inganta na fauzi bin muhammad auda a sabta shi ne littafi kuma malamin da su bin ba zikin su usaimin su albani su rabin mudali duk sun mai shaida akan malamin sunna ne akan daidai har ma sun shaida kan abin da ya aikata ya yi littafin wannan littafin maganar sallah ce duk abin da ke alaƙa da sallah ya musu a kan shi ga abin da yake hudi abin da na dogara kan shi bayan ya kawo ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum wa iyakum hashatta aswaq yace annabi sallallahu iya cewa ruwa da imam muslim ya ruwato cewa annabi ya ce su zo kusa da ni manya kenan balagaggu masu hankali kuma sai a samu saura masu bin su kenan kusa da shi manya ne masu hankali wannan ruwa ya takaice ita ce bayan ta ne sai yake kawo ruwa ta kaisu bin ubada ya ce kaisu bin ɗaya cikin tabi'ai ne yake cewa bayyana ma ana bin madinati bil masajid fi safil muqaddam qa'imun usalli fajazabani rajulun min khalfi jazaba فنحاني وقام مقامي قال فوالله ما أقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يسوءك الله إن هذا أحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لي ya ka sauran ruwaya abin da ke magana ke nake in kawo kais bin ubada yake cewa wataran ina a madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina sahun gaba ya ce ƙa'imin usalli ina tsaye ina cikin sallah fajazaba ne rajulun min harfi jazaba he wani huzgo ne daga bana huzgowa huzgo shi ya ce fanahani wa kama makami ya mai da ni baya ya shiga wuri na ya tsaya ya ce fa wallahi ce na rantse da Allah ma aqaltu salati da jin haushi salafkus san ma san ma abin da ke bin san ba ma abin da ke sallah rashi ya baci yace falan mansaraf da aka kare sallah shi wanda ya juyo wanda ya husgo ne ya juyo da ya juyo fa za ubay bin ashe ubay bin ka'ab ne cikin qur'ani masu wa annabi rubutun wahayi qur'ani makaranta annabi gaci annabi annabi gaci cewa mai san karatun qur'ani gangariya ya fara ubay bin ka'ab yace he ga ubay bin ka'ab ne a bayana a gabana ishe ne shiga wannan wurin sai ce ya fata ya yaro da su kalla ka mana ka Allah bakanta maka yace inna hadha ahad wannan abin da muka abin da annabi bar mu ne akan shi eh annabi bar mu kan haka mu zama mu ne kusa tukun ka sauran bayani ka kenan wannan ruwaya imam nusai cikin al-mujtaba haka ibn khuzaimah cikin sahihin sun kawo wannan ruwaya imam nusai cikin al-mujtaba haka imam ibn khuzaimah cikin sahihin ruwaya shi sun kawo na ruwaya ke fata in suna ji na iyawa da suna bin mu he ku koma ibn cikin imam nasai cikin abin da imam nasai da cikin sai ibn khuzaima kun samu magana insha Allah haka cikin musu'a na sallar sahiha kama ce ba tattara ce ta abin da tara abin da ke da inganci na sallah kuma ingantacce ina da zasu goma ta diba a hankali kuma abin ke muku bayani shi kaga wannan ba ma kankari bane ya hadda waye shi ma ba karimin yaro bane ba wani yaro karimi ma na shiga shi shiga shi ga shiga shi shiga ba yaro cikin shekara biyar wannan da wayan shi magam amma ubai ya yi shi shi ce muku amma ya zaman to in za a yi kai ya zaman to babban kobo ne eh mai babban kobo kai babban ne amma ba ba qur'ani kaga anan kaga wannan yaron karimi ya hika shi ne magana kenan ka adiba kurum gudun girma shi ne magana kenan a takaice hudda yaro in ka san kai shi wani muna magana wa yaro mai wayo mai hankali ne abin ma yaro in shiga da shi da kai mai da wannan dama bai cikin da sai da bai kamata ba ka cikin sau balle ma ai wannan rigimai na ana magana yaro wanda yake mumayyiz amma ko da yi shi Allah ta muke mu sai wani ke cewa ne ta mai dauko nan ta ce mijinta ne mai matsayin mace ta nemi a sake ta dalilin mijinta zai ƙara aure to wannan tana daga cikin wanda annabi ba labari cewa duk matar da ta nemi miji ya sake ta bigir ma ba'as ya ce lamtar aljanna nan annabi ya magana duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba wani aibu ba ta samun kamshin aljanna to yan wa tsakani ga Allah yin aure aibu ne yin aure lahi na shari'a ita ce ba ta so kuma ita ce kai kaga matsala ce kaga anan ta nemi sarki ba wani sarki ba shi wani ya magana duk ma za ta nemi sarki ba da wani laifi ba ba ko ita ta ce a rabe laifi a shari'a ka ba ta wajibi ko ta yi tsoron Allah ta yi haƙuri ta rungumi ƙadara alarama aya ta taɓa gira ka dai za mu tashi aya ta mai ake cewa 39 ne cikin ƙafa taɓa gira ka dai لكن كلام تاش آية نم رام تاش ما ما سنا نبوغ نم رام كم كلام تاش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معنا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مهتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
إن الحمد لله نحمده wannan ashe na gabatar da mukaddama ku shi gaba da karatu ne kuna a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim inda zamu tashi karatun mu na yau aya ta 39 ne fasabir ala ma yaqulun
فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله سبحانه وتعالى na ba manzon shi haƙuri cewa fasabir ala ma yaqulu kai haƙuri ko ka ci gaba da haƙuri akan duk irin abin da suke faɗa a kanka ba abin da ba faɗa a kan shi ba bokanci sihiri ƙarya da abin da dai na aibantawa ba abin da ba sa bari kuma san matsayin shi na annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na mutum manzo abin yakan bata mai kware yakan dama shi shi ne ake ba shi haƙuri eh haƙuri akan duk irin abin da za su waɗa akan ka yan wa idan ana irin wannan magana ga wannan mai wannan matsayi mai wannan daraja mai wannan kima na ga kai ɗan bi ko mai wa'azi don haka ɗan wakil muna maganar cewa kanka damu da an ce kai kaza ne a kayi bida kayi kaza kai dai ka san abin da kake kai shi wani zai iya zargin ka kayi kaza bida ce ko ita kai ma matacce ne kai dai ka san abin da kake kai shi kuna na gaya muku mai magana kowane mai magana ne bai canza maka matsayi a wajen Allah da ake kawo maganar wani yaro su annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin sahabbai amma wani yabo amma da aikin alkhairin shi annabi ce wajaban a wani yazo aka hudu mugu aka ce wajaban ta tabbata suka ce ya rasulullah wancan ka ce an yabe shi da aikin alkhairi ka ce wajaban ta tabbata wannan amai yabo da aikin mugu ka ce ta tabbata ya ce abin da nake magana wancan da aka ma yabo da aikin alheri kuka mai yabo aikin alheri cewa ya tabbatar da samun aljanna ta gare shi kina aljanna ta tabbata gare shi shi wannan da aka wuce mugun ajin ta wuta ta tabbata gare shi mai wannan aiki ce dan ku ne shaidan Allah a saman kasa na menene mun san sahabbai kima sa ba sa kariya mun bale a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan an wada abin da yake shine haka ne amma misali yanzu na ga muku misali ina kan bata hanya mara kyau shirka ko bid'a suka ce ahlus sunna as-salafi Sheikh Ilyas as-Salafi sunni mumin wannan sunan da ka sa mun salafi ahli sunna ya ya canza musu ina ina shirka ko bid'a bai canza mu ko Allah kiyaye ina ne shirka ko bid'a da karbi wannan shirka bid'a ba ta rabuwa da ni dan kai bai ku gane magana haka ina kan sunna hanyar salafus salih da kace dan bid'a mushriki batacce ya canza matsayina na kuma kace kullum mutum ya yarda da abin da yake ka san abin da kake kashi kwara in ka san abin da kai da kanka to ya kai kalimi ne da miji dan bid'a ne kai oh mai kace dan bid'a ne bai da ba kenan kai ma kana shakka ne yamin da kake iman shi kai mushriki ne a shi ne da cikin hadari da nan kace duk wanda yace ba wani kawai ba kawai ba kalmar za ta koma kan shi kenan kai na ban tausayi ni na san kai na ban tausayi haka nan mutum ya san abin da yake kwara kullum sai aka sa musulmi ba a so mutum ya rayu cikin shuba mai imani inda shuwa maka nema ka warware da abin da ya ko shuba kan shi kan kaza kaza ka tambaya kaka zama na cikin shuba eh ba a zama cikin shuba musulmi da kamata ba an kaci shuba maza ka nema garin ka ka san kana kan nutsuwa aiki da kake haka nan in kana kan gaskiya kan hanya kana kan nutsuwa to in me aka hodi kurin ka ci gaba da hakuri magana kenan fasabir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗa haka wasabbi bihamdi rabbik ka ci gaba nan an ka tasbihi da godiyar Allah nan kamar da tafsirin na masarar sahabbai wannan aya ta kawo a wancan zamani kahin Isra'i da Miraji ci gaba da sallah kahin tulul fajr tulul shams kenan lokacin alfijr suna sallah raka'a bi musulmi warku wa qabala al-ghurub suna sallah raka'a bi kai shi lokacin asar kenan nan da kenan ka yin asar sallah guda biyar akwai sallah da asuba akwai raka'a bi da la'asar akwai ta kahin asar sallah guda biyar akwai sallah a ranar zaman yadda shekara goma sha wani abu a makka kahin hijira yadda shekara ne goma babu sallah guda biyar ana na filin libur a sallon libur ana yi babu sallah wannan guda biyar da muke a yau sai bayan shekara goma sai isra'i da aka yi da miraji aka farta sallah guda biyar to kayan su ma kenan akwai sallah a lokacin alfijir akwai sallah raka biyu haka da asar akwai ta yace wa min al-layl
ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وأدبار السجود
nan kuma nan ya ce ɓangaren cikin dare nan ake kawo magana nan kenan suna yi na ce bayan yin nafiloli na cikin dare na bayan magariban ne da lokacin isha nan ya kawo salloli cikin dare shi na wani ɓangare a cikin dare ba da ba da sujud nan a taba sujud ai an kawo magana sujud nan ke mana ake kenan kenan ba sallah ba ake a tafarilla nafiloli da ake yi bayan nafiloli dina akwai magana nafiloli bayan sallah ta farilla ko magana ainihin kamar ibn kasir ya kawo magana yin azkar irin tasbihi da ake yi da takabiri da tahmidi azkar da ake na sunna bayan dukkan sallah ko wannan aya tana cikin abin da aka saka raka kana kuma shine a zahirin magana yin tasbihin da tahmidin suka zo bayan adbar sujud kenan bayan sallah ta farilla wannan azkar da muka sani ne yau tasbihi da kuma misali ibn kasir ya kawo ruwayar ta wannan shahararra ta muhajirai wanda nan sallallahu alaihi wasallam ya bar labari wanda yayi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 yayi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir za a goge mai zunuban shi ko kusan ka girman teku annabi ya kasa sahabbai suka ci gaba da yi to bayan na akwai muhajirai masu karamin ƙarfi sai suka dawo suka ce ya rasulullah da aslama tambaye sun zo sun nemi su ba su abin sadaka ba su abin a taimaka ma addini ba su da komi na ce annabi zan gaya muku abin da za ku yi wannan ya san ba komi to na annabi wannan fadala ga su suka yi tambayar talakawa masu karamin kai na muhajirai su masu kudin an bar su su ma suka labari su ma suka labari su ma masu kudin suka yi labari ga fadala ta zo sai suka ɗauka sai an bar su suke ta yi su ma sai maje suka dace ya rasulullah wani abin da ka gaya mana wani wannan fadala sabu masu ƙarfi su ma masu kudin sun ɗauka kuma ya za a yi tare da wani cikin fadalin Allah ita wannan fadala Allah ce ga ibada duk gurin ya fudi gurin fita gaba da goma koyi kenan wani iya kenan na ashe da azkar na bayan sallah ƙwaryan wa iya da fadalan gaske yau muna da wani ya kamata mu gyara dalilin balle ahlus sunna dalilin kyamar bid'a ta jami'in sallah bayan addu'a kuma sai abar sunna akwai sunna bid'a aka ce ka ayi ba sunna ba za bari ba eh mun san jami'in addu'a bayan sallah da liman karanta kaza karanta kaza ulul dawo ya dibu wannan mun imani bid'a ce a cikin addini ba ta da tushe cikin addini to amma kai sunnar mu shine wa muke kullum idan aka kawo bid'a sai ta tuli wata sunna kaga wannan ga azkar nan wannan muka ambato wannan tasbih tamidi takbiri sa'atu kursu kuma awazat ga annabi da yawa azkar nan ya kanta sabon karma ta yawa amma kana sallama liman zai jiyo ulul ya dibi shi da wannan ulul da ko kaza atu kursu kaza ina zan na kaza na annabin da yace ku ya hana kai bai baka daman na annabin ba yanzu shi cika maka abin da zaka yi ko abin da ke maka ba ɗaya wani ke suna ɗaya babu da suna ɗaya ka ba kurin shi ne ya kamata waka ce a garinsu kaga sun kawo bida'a sun ture suna to kai ka yi sunar kamar bida'a ana sallama ka tsaye ɗanwa idan daga sallama sallah ta ƙari to amma akwai aska ga tasbihi kai ga gawar gawar makana gaugawa ga haku goma goma subhanallah goma walhamdulillah walla ko ne ka goma goma kaga da kai ne ko iya kana gaggawa ko kai da kuka aikin kai ga irin annabi ta annabi ta duk wanda yake karanta ayatu kusu bayan sallar farilla da qulullahu bayan sallar farilla annabi ba ni ka shiga aljanna sai mutuwa ga qulullahu ma'awazat ga sai Allah suke baka kariya total cika kariya in ma mu tsaya kenan muna da azkar wani masu lada masu romo ba salafarin da mu tsaya mu yi su amma ana assalamu alaikum ga furut nan da mutum da bi an wata ba kuwa gaskiya bai dace ba ko kana gaugawa kai ka dan kir wannan shi da kaga kenan sunna muke eh muke amma bid'a ma mai sunna Allah tamke mu cika ba Allah rahma
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
nan kuma ana magana ne irin abin da zai wakana a gobe kiyama a hilin kiyama wastami yau mai yunadin munadi ka shurara ko za ka shurari ranar da mai kira zai kira min makanin karib daga wuri kusa nan abin da ke wani wannan fasara wannan kira cikin fail cikin adamin fana imam bukhari cikin sahi abin da ya inganta haka musulun na imam ahmad ruwa ta tabbata wanda wata rana kama ku misalin duk da mun kama ku ruwa ya ba mana kama kisan ta neman hadisi a wajen magabata amma ban kama ku hadisin wannan shi ne hadisi jabir bin abdullah ya ji wata ruwaya wajen ɗaya daga cikin sahabbai unes na gani abdullabin unes abdullabin unes ɗaya cikin sahabbai ruwaya tabbatata akwai masu ta masar amma abinda ruwaya sham ne ruwaya imam bukhari haka ta imam ahmad a sham ne abin ba mutum akwai ruwa ta hakim ya ka baki ta masar ba masar bane ba sham ne abin da ya tabbata kenan wannan sahabi ya ji labarin wata ruwaya da take da alaka da kisasi gobe kiyama a wajen wannan sahabi tahiyar wata guda ce yace ba jabir kace ba ni da raƙumi da na mallaka amma na nema na sayi raƙumi da kuɗi na na lodi na tahisham na je ne sallama gidan sahabin da yake da ruwaya ya sallama ya kira ya ce wa mai gadin kowa ka ce mishi jabir ne a kowa yake sallama mai gadi ya shiga cikin gida ya ce masahabin jabir a ƙoha ce koma ka ce wani jabir jabir bin abdullah ya komo ya ce wani jabir ce shi mai bin abdullah ya koma ya gaya mishi iya gaya mai ce da gaugawa iya jamma iya taka zanen shi da gaugawa ya ji labarin abu ya zo ya ce hoto ce ya rungume ne na rungume shi wasu a musulunci akwai mu'anaka a rungume wuyan juna a gaban juna a game da juna ana yi a musulunci masu cewa ba a yi akwai kuskure da korishin samun ruwaya sahabbai suna yi annabi amma a dalilin balaguro har kuma gama gari ba ko mu rungume juna ba haka ba an mun zo daga balaguro abinda yake sun annabi yana yi sahabbai suna yi a game daga buzawa daga kalar daga bulaguro murungumi juna murungumi juna ya tabbata a sunna yace wannan ruwaya ta Imam Bukhari da Ibn Farad haka Imam Ahmad karwa ta yace fa na kana fa ta nakatu ta rungu ya rungume na rungume shi an jima ba gamar wannan ba yace hadisi na samu labari a wajen ka nake gudun in mutu ko ka mutu ban same shi ba hadisin kisasi kurin hadisi guda ya tahiyya wata guda ba ya tahiyya daga gidansa bai sai masallaci jin karatu tahiyya wata guda yi ya sai raƙumi na musamman ya tahiyya wata guda hadisi guda kai kawo alamar zaman lokaci zaman lokaci na kuma ya tahiyya ce ya ce wannan hadisi mene ya ce ya ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya hashuru Allah ko yuhsharu al-ibad aw an-nas yawm al-qiyamah qurratan qurratan buhuman قلنا يا رسول الله وما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بقول كما سمعوا من قروا أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يضرب بما ظلم يقول لا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يضرب بما ظلم ya ce ƙunna kai inna ma na'ati laha buhman gurlan uratan gurlan yace bil hasanati was sayyi'at yace abinda annabi mu labari annabi ba labarin cewa Allah subhanahu wataala zai tado da bayi gobe kiyama kenan zai tado su babu sallatu babu takalmi buhman ba komai tare su da zai ta musu buhuman don annabi yawan larabci zuwa ba sani ba suka ce mai buhuman za a taru sun san a ce ba sallatu babu takalmi kai babu kaya babu kaya zur aka wasu haka za ta so ba mai riga ko wando balle riga mai aljihu dubu kasa akwai masu masu ƙarya cewa masu ƙarya cewa akwai wani zo kiyama wanda wanda riga mai aljihu dubu wannan ƙarya ce ba gaskiya ba kan ma kan ma yau da reka kan ma yau da reka ƙarya ce ba mai riga annabi ce har nabi ibrahim daga ba za ta musu kayan nan har nabi ibrahim zan ce ba mai riga ta annabi ibrahim zan fasa kayan nabi ce da haka yace za a taso ba kaya babu babu sallatu yace buhuman suka ce ya rasulullah me buhuman yace laysa ma'hum shay' babu komai da rasu ba abinda ka mallaka yanda ka zo kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilna daji yanda ka zo suntur ba ko biya nan nan waye kai haka duro duniya ko dan bilitan ko dan waye bilkir da wake bilkir ko dan dan waye wannan dan dan gote ko ko dan waye haka duro duniya ba ko ni ba sai daga baya baka to yanda kuka zo haka za ku komo gobe kiyama ba mai komi tare da shi suka tuwar annabi ya ce Allah zai wani kira kira ne za a yi nivo guda ce kiran da za a yi kowa ba na kusa ba na nesa kowa zai ci sautin sauti guda haka annabi ce ba wani ayoyin daga nan da ji da kace daga nesa da yake cewa kowa zai ji kama gaban shi akai yace babu na kusa babu na nesa za a ji sautin nivo guda matsayi guda Allah zai ce anan malik ni ne mai cikakken mulki anan dayyan ni ne mai hisabi da sakamako gaba yi ba mai amsawa annabi yace Allah zai ce a yau baiwa bai dace babu dan aljanna da zai shiga aljanna dan yana dan aljanna da wani haƙƙi na dan wuta dan yana dan wuta kai wali ne salihin bawa ne shi wannan dan giya ne ka tuce shi a giya shi daban zalunci daban an haka yace Allah zai ce bai dace ko baiwa ga dan wuta ya shiga wuta akwai wani haƙƙi na dan aljanna akan shi ya amaru ya milu sabai suka ce ya rasulallah to ya zai wannan abin zamu alhali an ce zamu je mu Allah ba sallatu ba kaya ba komi ta ya za a yi ita za a biya bil hasanat was sayiat da lada da zunubai za a biya ka cuce shi kai salihin bawa ne waliyin Allah kuma ka cuto dan giya misali to ladan ka in dubu biyu ne ya dauko ko ɗari hamsin ko ɗari biyu ko ɗari uku a biya shi ka ga rage daraja ka ka taguri da ya ja baya daraja kai ta rage ya an zago shi kuma ɗora mai zai tun da ladan zinin yarin jihar iya na iyanin da a wutar shi amma dai ya mai ya ɗauki zinin ladan ka an biya shi shi kuma ba shi da ɗan wuta ne za a ɗauko inda ladan in ba ladan za a ɗauko kai mazinin kai a rage mazinin ka a awa ki ga hukama ma ga zini ga ladan awa ki ma yin zaki ne kai a rago mazinin ka kai ma ya ɗora mushi haka za a biya mutane da lada da zunubi haka na yan uwa kowa san abin da yake Allah bai zaluntar kowa dan Allah ya tabbatar da adalci shi gobe kiyama mutum ya san yi za a yi kai har tara da zalunci za a fara da dabbobi dabbobi annabi ce za ta zo a gaban ku kai fara da ku don ku san yi zai dabba a duniya mai kaho ta ta guji mara kaho tana ta kai shi bata dama ramawa to gobe kiyama sai ta dabbobi a wa mara kaho kaho kundume tunguzo da aka mata ba ta dama ramawa ta mai tunguzanta Allah ce kuma ku zama kasa gaba daya shi ma kawuri a nan kawuri zai nema Allah nema zama kasa ma abin da ba zai yi ba da haka yan wa kenan mutum ya guje mu zalunci kaka cuci wani komin sakarci shi kada kai mutum kware ne dan kai mai zalunci da gobe kiyama ya rama mishi komin imanin ka komin takawaka kaka yi cuta kaka ci kayan jama'a ka je kai masallaci ka ci kayan jama'a ka je kai makarantu ka yi wane ne ka yi wane ne a'a wannan zalunci iya nan gobe kiyama ya ka amayo Allah ya taimake mu da haka kenan shine Allah ya ce wastami'i yawma yunadil munadi bi makar kai saurara ranar da wani mai kira zai kira daga wuri kusa يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج na'am Allah ya ce yau mai samagunan sati bilhaq ranar da za su ji wannan wannan ƙara kuwa ta ƙaho ƙaran ƙaho sauti na ƙaho ƙara na gaskiya ya ce zalika yawmul khuruj yawmul khuruj ma'ana ranar da wannan busa ta ƙaho ita ce ranar hutawa daga cikin kabari ana yi kuma za su buto kamar yanda fara ke hutawa Allah ke cewa da dai da ya gabata hutawa daga cikin ƙasa inna na nuhil mota إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
Allah da yake ce inna nahnu nuhyi wa numit Allah da yake magana izza shi Allah ya ce mu magana ta izza da buwaya Allah ya ce mu ne muke rayawa kuma mu muke kashewa dama Allah shi rayuwar aka san ma da rayuwar kuma shi ke kashewa kenan wanda ya raya shi ne kuma ke kashewa ita kuma wa'ilai na masir kaga dai karshe dai gaba za a tattara makoma tana ga Allah subhanahu wa ta'ala za a kare mai na kware da na banza gaba daya matattara zuwa ga Allah ce subhanahu wa ta'ala idan ka san abin da kai ga yin ga koma Allah ce يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير na'am Allah ya ce yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an ranar da ƙasa za ta tsage kuma anhum za ta tsage don bayi su huto daga cikinta sira'an kuma za su huto da gaugawa fit fit fit ka annahum jaradun muntashir inda kasan an ka bigi tarin hwari suke furkin zaka dawa haka gaugawa Allah ke kwatanta haka za ku to da gaugawa fit fit fit fit kuna dawa da cikin wata bayan zai haka ne ba ya ka miki a hankali kutu kutu ka tashi a fit fit fit kuta gurin kamar hada wannan tashi haka Allah ce saka dauka abu ne a hankali na na tsawo kamar suka ana wane ne a ka annahum jaradun muntakir Allah ce za su huto kamar fara wanda aka watsa ta ta kowa daga daga daga manta haka za ku to kabari da gaugawa sira'an ya ce dalika hasharun alaina yasir ko kaka ɗauka tashin kiyama wani abu ne wai mai a'a a wajen Allah ya ce abu ne mai sauki Allah ya ce ma halakakum wala ba'atukum illa ka nafsin wahida nan da samiyan basir Allah ya ce mutane da halittar ku ta da wajen Allah abu ne kamar halittar rai guda ne abu ne mai sauki a wajen Allah amma amaruna lawalatan kalamin basar kalkalmin bilbasar Allah ce duk lamarin gaba daya yanda ka san kibta wa ido an kare ba ba Allah bai bukata makanikanci mekanika abu ne mutum kai tsaye kurin yace yanda ka san kibta wa ido an yi an kare yace haka za ku kasa za ta tsage su huto da gaugawa yace zalika hasharun alaina yasir wannan tashin bayi daga kabari ce Allah ce wani abu ne a wajen mu abu ne yasir abu ne mai saukin gaske ya Allah ce gaba نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
dan haka karshen فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
don haka dai ƙarshen sura Allah ne wannan sura ta ƙaf da cewa na hannu a'lamu bima ya ƙulu Allah ce mu muka yi kowa sanin duk irin ma ya ƙulun duk irin abin da suke faɗa Allah ya kowa sani karatun kan hankali ya yi kowa sani kuma kai wa ma'anta alaihi bi jaba haka dama- dama dama kanka a ba a ce ba ba ɗora maka ba filisa dole su shi imani ba ruwanka ba ɗora maka ba cewa ka yi kowa imani fa inna ma alaika albarak wa alaina alhisab aikin ka kurin isarwa ce hisabi abu na wajen Allah ba abin ne ba wanda yake lisa alaka hudam lakin lari man sha ba ɗora maka ba kai mai bale ana ana ana magana da annabin manzon da Allah ya ku Allah ce ba a ɗora maka ba ka tilasa wa mutane sun imani a ba naka ba ne ba eh wannan kai naka mai wa'azi ne fa zakki bil qur'an man yakhafu wa'i kurin kai kai galgadi wanda yake tsoron kai tsauratarwa kai bayar da bishara wanda yake jin tsoron alƙawalin Allah da yi ko narko na azaba shine ke jin tsoron azabar Allah ba kowa ba Allah samu cikin lansu Allah ma fakar suratul za
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا dan uwa wannan kalmomi na wannan sura suratul zariyat ta fara da sunan surar zariyat Allah yana rantsuwa da wasu nau'ika na iskoki iska iska mai kadawa ba ta aljini ba ba wuce ce ma iska ya ka iya wa iya dokan aljini iya dokan kuma iska mai kadawa mai bambancin iska a Hausa da kuma aljini aljini kuma iska iska kuma mai kadawa iska yan wa me yasa mutum ke cewa aljini iska Bahaushe yanzu iska akwai mai ga iska da irin shi sai dai abin da taba ta tada kura ta kada wani zani ba ganin ta sarki ta aljani aljani sai dai wanda ya taba amma ba ganin shi sarki ta yi aljani iska don bai ganuwa eh to amma a nan muna ne iska allah ya rantsuwa da nau'in iska wannan mai kadawa suka ta zariyat yan wa iskoki suna da yawa ta masu ilimi ga hanci iska kaza suna hori wuragan wace take iska ma nake na a ilmance ma nau'i nau'i ce iska akwai ta gusum akwai ta arewa akwai ta sukurwa yanzu ke tasowa masu ilimi suna iya ganowa wannan irin iska kaza ce daga ana ana ana ta ambaliya ka ji iska iri ka ta ta kado akwai mai gidin akwai mai gudun kilo 250 akwai mai kilo 100 kilo 100 gudun kilometrage gudun take gudun take kowace iri iri ce su masu ilimin sun sa'in to Allah iya rantsuwa da irin wannan nau'ikan iskokin wani abin iya daga cikin ayoyi na Allah kuma shi ke aiko iska a lokacin jiki ko ce da irinta to Allah iya rantsuwa Allah iya rantsuwa da nau'ikan iska ko ce ba haka sai tana yi fasar magana ta iya ni a zamanin arrihi ne nau'in iska ne yace fal hamilati waqra duk da nau'in iska ne amma sai tana iya ce anan ana ni da girgije iska mai dauke da girgije adil dan tabbas abu ne iska take dauke da shi take tahiyar da shi ya gaugawa ko ya gudu shine dan meteo ai shine aka ce masu ganin ana cewa san gaibu a dan meteo ilimin yanayi ba gaibu bane ba ku gane ilimin meteo ba gaibu bane ba ilimi ne na hasashe da me yake hasashe yau ko da kai ba ilimin baka ilimin meteo ka san an ga hadiri ka ji wani hadin alama ma kayan matattar kayan mu mun zai kaya a cikin hadin alama ya hujja ne kana mai gani a gano abin shi kake ganowa akwai ka da gaggawa ka zai kayanka kuma ka shi a gida da gudu da gaggawa ko ka tai a hankali ai kana aiki da irin yadda yake tahiya ne to su suna da na'ura ta idan ka kusa da hadirin wanda suna ga hadirin da irin abin da yake tahiya da shi da irin vitas kish gudun da yake yi suna da abin sai gani sai su ce a wannan gudun wannan gamin iska hadirin wannan a yanda yake tahiya sai su ce misali da nan yace zai kawo da magaran ko mai ko Kano zai kawo a cikin awa kaza lokaci kaza a gudun da yake yi zai zo Kano lokaci kaza ko zai zo da magaran lokaci kaza ko zai zo ya mai wannan suna aiki da yanda yake tahiya kamar zaka zaka ce ai wata karta hoto rumbo ko sai ko kaza sun hoto daga mai sai ka ce zaka je tare wajen magariba ko suna da wajen magariba ba ga maka dan ka san vitas kin rumbo ko stm ko wata ke sonab ko wata ko sai ka kana kaga hasashe kake so nawa za ta tsaya ta yi fanna a hanya a marada ko a tawa ko a magari ko ta yi fanna ko ta tsaya ba ta so ba ko ko ma ta fada gaba daya a shayi ba to shi ma dan mai tayo haka ne zai baka lissahi ga iska nan kutan ka gari kaza akwai alama hadiri a tattare kaya akwai matsala kaza kaza hadiri mi kaza kaza wata yanka wata su ba yi ba iska kuma ta zo ba ta kuma misali wata rana wannan kwadilizar ta amurka kwadilizar rotin tana tana mataimakin shugaban kasa amurka sai wata iska bala'i ta tankaro amurka ana karya ce to garin da ta aka aheta ne aka ce yan garin sanan za ta biyo maza maza su kwashe kansu gaba daya su koma gari kaza yar kaza za ta tankaro a kwashe mutane gaba daya kai wani gari to Allah da yake aiko azaba gari yake wa ko mutane yake wa wallahi abin mamaki wani suka kawai ta kwana iska sai ta kwana Allah inda suka je ita musu kata kata yau Allah gari ke wata abin gari yayi amma ka ga wani wani wannan shugaban ta muke kuma amurka wanda aka yi amurka ake ce ilmi to su turan famu waye wa kuma mahaukata wasu suke wata ga ilmi to ilmi to ya sai abin da ke ce Allah ya kai shi kuma ya juya ta kuma ke dan mai tayo iya ba da labari ne hasashe ne yake yi iyayewa a hajiri iyayewa ne babu kat yakan a daidai yakan ba daidai ba kan ga gudu ka tayi gida an yi ruwan kan ga gudu ka ba yi ruwan ba ma ko haka ne shi ma kina ta kace Allah ya san gaibu to kenan abun a hannun shi yake shike ta yadda abun to Allah ya rantsuwa fal hamilati wiqra da isko iska mai dauke da girgiji fal jariyati yusra da jirgi ma'ana ma'aikacin nan ma'aikacin jirgin ruwa iska mai tahiyar da jirgin ruwa da wanda ya san abin hutu na jirgin ruwa akwai wata nau'in iska ta musamman a cikin jirgin ruwa wadda take ba shi daman kusan da ba jirgi da ba motar ko ba motar kuma yanzu ma ana tahiya a cikin ruwa ai bulaguro dogo ba motar akwai wata nau'in iska ta musamman a cikin teku take ta samu ta samu zauna suka ta bawal da ka zauna abin ya ka iya tana gudu tahiya kake da shi ko ina cikin wani wani abin ya yi tahiya a takaice da kenan nau'in iska wanda yake ma'ana dauke da jiragen ruwa yan wa iska ke tahiyar da duwana abu yan wa baka sani sai kana cikin saman jirgi dan kake saboda ka san da aikin iska cewa iska dake girgije dan nan wata nan shekara uku ta wuce baya shekara uku ta wuce baya mun mutu daga Saudiya za mu sabka a Niamey yar kaza muna zawwa tankarwa Niamey ana hadiri ruwa kowa da hadiri sai ya so ya sabka a Niamey yau iska ta kada ta bambu aka aka tsorata jirgi ya koma sama kusa jirgin ya tafiya sama ba rushe iska ta kasa ba rushe hadiri ba rushe hadiri ya wuce hadiri jirgi jirgin sama ya wuce hadiri hadiri a kasa ake ruwa can shi ba rushe ruwan da ake an ga jirgi ya alaka da ruwa ya sabko ne ya zo kasa sai sai sabko duniyar mu ne sai sai na biyu da ya wata kadawa kowa kowa wasu ma babu da babu da bisibira suka ce ne a cikin jirgin wallahi da ya ta ukun gama gaskiya wallahi kamar zai sai zaki kun sai aka ce bai wa sauka ayyami bai waga waga kun yi muka wuce muka wuce dole muka ce waga babu zama a sauka ayyami dole iska tana iska tana sauka kun yi muka wuce waga muka sauka wajen awon mu nawa aka ce ne mutai lahiya ku dawo ko muka dawo iska ce ya duka da gomi kenan Allah ya rantsuwa da nau'in iska nau'in duka nau'in iska gaba daya ya rantsuwa da iska mai duka girgije ya rantsuwa da iska mai tayi da jirgin ruwa ina ganin kamata mu tsaya kun ne kamata mu tsaya Allah kai mutum gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته